بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi ta shi daga watan bukada shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya yi da ashirin da bakwai ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba satin da ya gabata mun cike a ƙarshen suratul sajda sura ta talatin da biyu idan ka faro kirge daga sama wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi suratul azab amma kamar yadda muka saba insha Allah ta'ala za mu karanto wasu daga cikin biro da darasai da muka koya a wannan sura da albarka mun faɗi cewa a farkon karatunmu suratul sajda wato sunan ta kenan suratul sajda sannan kuma sura ce makiya tana da ayoyi guda saba'in da uku ko kuma a jerin saukarta ita ce sura ta saba'in da uku ta sauka ne bayan suratul nahli kafin suratul nuh sana adadin ayoyin da talatin muka ce amma kuma akwai sabani a wajen wasu malaman ayoyi ishirin da tare kamar mutanen basara amma jumhurin da ba a san ayoyi da talatin sannan jikon ta abin da take koyarwa shi ne abin da ta kara koyar da kaɗai shakar Allah maɗaukacin sarki da kuma wato manzancin annabi alaihi salatu wassalam darasai da muke koya ku a cikin darasi na farko tana bayani akan girman sha'anin alqur'ani da kuma mu'jizar ita suratul sajda abu na biyu tana tabbatar da manzancin annabi alaihi salatu wassalam sannan darasi na uku tana rushe da awar musu da kai ita sura shi za mu kace kullum duk juma'a sai annabi ya karanta ta sannan kullum ya zo kwanciya yana biya juma'a a sallar asuba ita da suratul nisa sannan kuma kafin ya kwanta ba ita da suratul mulk tabarakan ladhi yadihi al-mulku kullun yadiya ayoyi 30 sannan kuma mun yi bayanin cewa an yi bayani akan bayanin tsawon lokacin da Allah madaukakin sarki ya halitta sammai da kasai sannan akwai gwargwadon yini a gurin Allah madaukakin sarki yin wannan yini da muke da shi ko awa shi yini da Allah yake gaya mana ya halitta tambayi da kasai a kwana shida mun yi bayani a cikin wannan sura sannan na shida tana tabbatar da aqidar tashi bayan mutuwa lallai shi wanda ya mutu ne tashi wannan sura ta gaya mana haka sannan kuma na bakwai Allah yana wakilta mala'ika dan karɓar rai sai dai shi ba wannan mala'ikan da yake karɓar rai mun fahimta cewa yana da mataimaka waɗanda suke ba da zarurwa sai an zo daidai a alƙalƙo sai ya karɓa shi malakul mutu wanda ke ba da zarurwa ba shi wani yana fi kallon suna zarurwa in suka zo wuya inda za a fuki daga nan an gama shi kuma zai karɓa sannan mun fahimci cewa lallai imanin kafiri ba zai rashin imanin kafiri ba zai amfana da shi komai da yayin da ko imanin kafiri yayin da ya ga azabar Allah ko lokacin da ya zo mutuwa ba zai amfana da shi komai ba sura ta nuna mana haka sannan mun koyi falalar tazmini a cikin sallah da ruku'i da sujjada sannan darasi na sha ɗaya akwai falalar sallar dare idan mutum ya sa sallar dare a gaba yana yi to zai ga irin tagomashin da Allah maɗaukakin sarki zai masa musamman in ya matsa da yin addu'o'i a wannan sallar da yake ta dare sannan na sha biyu sura ta wato ilma na gargaɗi dangane da muni na girman kai da kuma masu yin sa ta gaya mana irin sakamakon na sha uku wajibi ne mumini ya zama mai tsoro da kwaɗayi a buɗe cikin ibadarsa haka annabawa su ita ibada ana yi kana jin tsoron azabar Allah kana kwaɗayin rahama duk mun haɗu ne a nan don kwaɗayin rahama Allah ba da jin tsoron azabar ka ba wanda yake so ya shiga wato idan ya mutu a ma azabar kabari ballan da na kuma ya shiga wuta sai mumini ya yarda da haka sannan kuma sura ta nusar da mu cewa babu daidaito tsakanin mumini da kafiri la ya sauya ne masala ko da dai tsakanin mumini da kafiri ba ɗaya suke ba sannan na sha biyar shi ne sanin tarihin alamomin da wato suka gabata ko kuma al'ummomin da suka gabata mun ji labarin adawa sanudawa a can baya ba har suka zo kan wannan sura sannan na ƙarshe shi ne bayanin ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ko kuma yi mana bayanin bayanin ni'imar da Allah maɗaukakin sarki yake yi wa al'umma yayin da yake saukar musu da ruwan sama da wannan shi ne wata kaɗan daga cikin karfe da za mu iya koya a turar sajida wanda yayin da take biyawa ana so ka rika halarta da wayannan ma'anonin ko da ko da baka yi tafsirin wato baka yi tafsirin aya bayan aya to ana so ka rika tunano wayannan shi yake kira ta dabbobi mataki na biyu ko kuma na uku kamar yadda na faɗa za mu tashi sura ta talatin da uku suratul azab ita ce sura ta talatin da uku sannan kuma ana kiranta da suratul azab saboda sunan da ya zo a cikin suratul azab ya sabuna al-ahzaba lam yatawu daga nan sunan da wato sunan ya bayyana bayan suratul azab kuma ana kiranta da suratul ahzab ko kira ta hannan wani do ita azab kaga dan ne da aiki rindina azab kuma shine kamar rindina ko maja domin za mu ji nan gaba amma da za a karanta da mu cewa kafirai sun yi maja sama da kafirai dubu talatin don su yi su afka wa musulmi dubu uku banu ga tafani kafiran kurai jawa da kuma banu nazir da banu kurai za a wayannan yahuda na cikin madina suka yi haɗin gwiwa ƙarƙashin abu tafiya don a je a afka wa annabi alaihi salatu wasalam da sahabbai wanda adadin sa a lokacin da zaura sun ji dubu uku ba gaba daya su ba sun hada runduna sama da mutum dubu talatin shi sa ake kiran su yan maja wato runduna kandan kandan kuma ya samo suna ne daga wajen wato salman al-farisi lokacin da aka zo wato aka yi daga tsakanin musulmin da kafirai sai zanto salman al-farisi yake suna da dabara abinda nake gani ya kamata a yi mu yi gwalalo domin shi asali mutumin faru da ni sai kira ne wata wuta yi ya zo mutumin da wanda ke yi shekara kamar yadda wasu malaman tarihi suka kawo zama ɗari biyu zama ya mutumin da yana cikin mutanen da suke shekaru masu yawa a duniya masu yawa mutu wasu maka ja a shekara sittin da wani abu zuwa saba'in akwai maganganu da yawa da aka yi a kan salmanin faris to salmanin faris ya ba da shawara a yi rani wanda dawakansu ba za su iya tsallakawa aka yi gwada lufatu shi ne ake kiran sa kandar ko dai a ce azab ko kandar azab ya samo ne daga alqur'ani kandar kuma daga hadisin annabi alaihi salatu wasalam to wannan shi ne na biyu kuma sura ce madaniya ittifaqa ba wani sabani akan ta sura ce yar madina shi za a zaka ji an yi maganar munafikai muka shiga saboda a maka ba munafiki duk wanda ya musulunta ya musulunta ke amma a madina sau akwai tsararru da aka samu waɗanda irin su Abdullahi bin Ubay bin Salul da yan jawarsa sannan wannan ita ce sura ta tsaye a jerin sauka ba a jerin Qur'ani ba ba yau wannan ce a jerin sauka wajen sauka a surorin ɗari da sha hudu ita ce ta tsaye a sauka dan yadda ka gansa alqur'ani ba sai ke nuna ba daga bakara sai ali imran ba ba haka bane daga ali imran sai ne sai ba haka bane a wajen bayani da muke yi a nan ko kara kan da ulumul qur'an shine za a ga ya wata take danawa a sauka a cikin da yake yawa to yake cikin sura ta tsaye a sauka ta sauka bayan suratul anfal kafin suratul maida ita wannan sura sannan kuma adadin ayoyin da 73 ne ba tsakanin jima kamar yadda aka ittifaki wato akan cewa madaniya ce haka aka ittifaki akan cewa ayoyin da saba'in da uku ne wannan shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa dini da fassarawa dini ba mu ikon aiki da abin da za mu ji Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما نعم واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا نعم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا bayan bismillah Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi ko ya kai wannan annabi ittaqillah ka kiyaye Allah shine takawa ittaqillah ka kiyaye Allah a kalmar ka kalle ta da kyau dan wani yanzu kace yi tsoron Allah dai ce ni zaka ce yi tsoron Allah ni wai tare ne ne kace yi tsoron Allah to tare ne to sai Allah ya ce ya kai wannan annabi ki sai Allah ka kiyaye Allah wala tudi al-kafirin kada ka buka gore wal munafiqin da munafikai inna Allah kana aliman hakima lalle ubangiji ya tabbata ya kasance aliman madani hakiman kuma wanda yake mai hikima mai dora abu inda ya kamata inda ya dace shine hikima mala yace hada tanbihum bil a'la ala al-adna wannan fadakarwa ce an gane wato daga madaukaki zuwa waɗanda suke na ƙasa domin Allah madaukakin sarki ya amuru ta'ala ya fa inna hu ta'ala idza kana ya'muru 'abdahu wa rasuluhu bi hadha fa li an ya'tamira min dinihi bi dhalik abinda malamin ke so ya gaya mana anan wannan umarnin da ake wa annabi alaihi salatu wassalam ana yi ne don al'ummarsa shi kalmar da aka gaya masa na cewa ittaqilla ana nufin ka dawwama akan takawar da Allah ya baka inda za ka gane shi ne malamin ka ce duk inda ka gani umarni ga annabi alaihi salatu wasalam to da al'ummar sa aiki sai dai idan wani abu ta karina da take nuna shi kadai abin ya da ba misali ya ayyuha annabiyyu idza tallaqtumun nisa fatalliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda fa kalla aya ya kai wannan annabi kaba da a ce idza tallaqtan nisa idan za ka take mace sai aka ce idan za ku take mata da zuwa ake da buwaki amma sai aka fara ta kan annabi alaihi salatu wasalam domin kowa ya san abin ba na wasa bane to kamar irin wannan ayar shi za malamai suke da ka'ida cewa duk wani umarni da aka yi wa annabi ya shafe ka wanda shi mun karanta a baya duk umarnin da aka yi barci ya yi aiki da umarnin idan an da ya aikata wannan abu ba to da al'umma ta yi to ka sai aka ce dakin da umarni ne kowa ya ji tsoron Allah wala tuti al kafirin kar ka sake ka buka kwarai wal munafiqina da munafikai inna Allah kana aliman hakima lalle ubangiji ya kasance ne masani ne kuma bai hikima shine malami ya gaya mana a cewa talqu bil hadith daga cikin manyan magabata yana cewa abin da ake kira takawa shine an ta amala bi ta'ati llahi ala nurin min allahi tarju thawaban lahi wa an tatruka ma'asiyata llah ala nurin min allahi makhafata azabillah wannan shine ma'anar takawa a wajen wannan bawo Allah talqu bil hadith cewa takawa shine kai aiki da duk abin da Allah ya yi wajen yi wa Allah biyayya bin Allah shine takawa auta hakkin Allah madaukakin sarki kana ne neman lada kana ne neman lada sannan ka bar sabo da hakkin Allah madaukakin sarki kana tsoron azabar sa wanda suka san Allah kenan dole ko da yau ka rika tsoron azabar Allah sannan kuma wasu malamai suka ce in sinabun nawayi wa mtila in misal awamiri wa sinabun nawayi hakanta duk umarnin Allah madaukakin sarki da nisankar abin da ya hana wannan shine takawa na ga babu misali kuma kamar da yau sai yake cewa takawa shine mutum wato ya zama mai takadan san cewa kamar cikin masallacin nan ai ai ne ake kiran sa a fasa kwalabe da kayoyi a ce kowa ya mutu kawai yan tarabi yanci shigowa da yan tarabi yanci da nan da can a ce kowa ya mutu ba ta kalmi a nan za ka ga takadan san ko an yaka in wanda ya dauka sai ya duba inda babu dole sai dora bai san yaka wannan shine takawa amma kamar da aka lura da ni yake faɗa yake da za a tambaye ka waye da daga waye ke ba za ta nuna ba amma tana da alamomi ya faɗa alamomi guda goma bari mu karanto mu karanto alama ta farko sai yake sidikul hadis yake mai tabaza ta yana magana ta yana faɗan gaskiya wannan alama ce na cewa wannan mai takawa ne ke tsoron Allah abu na farko kenan sannan abu na biyu ada'il amana ba da amana in ka bashi amana zai dare ne da shi wannan alama ce na cewa wani mai takawa ne sannan abu na uku alwafa'u bil ahdi kika alƙawari idan aka yi alƙawari da shi zai kika wannan ita ma alama ce na cewa wani na da tsoron Allah sannan na hudu shine killatul fakhri wal khuyala karancin alfahari da takama mai takawa baya alfahari ba kuma ya takama alama ce ta sanar biyar shine silatu rahimi tare da zumunci mai takawa yana sada zumunci ba wai sai wanda yake mai kuɗi kawai zai kokarin ta wato zuwa ya sadar da zumunci ba na shida shine rahmatu du'afa alamar mai takawa ɗaya daga cikin alamomin ta shine za ka yana tausaya wa raunana in mutane masu rauni ne zai rika tausaya musu sannan na wato bakwai shine bazulul ma'ruf duk abin da yake aikin alkhairi aka gaya mai zai kokarin yi yan gaba gaba ne duk wani aiki alkhairi yana kokarin kwatanta wanda zai yi sai na takwas shine husnul khuluq kyawawan dabi'u na tara akan bazari yake fi'atul ilmi yana da jimuri hakurinsa ya kai ya kai matuƙa sai na ƙarshe shi ne ikibawu da ilimi aiki da ilimin da ya samu wannan alama ce na takawa wayannan kaga alamomi ne da bala wanda aka rubuta ni kalmomin da yake faɗa ka san daga zuciyar sa ne shine bawon Allah da aka yi cewa ya je wa ji akan yan tabai yace to yace cewa to har sai da aka dau lokaci wanda ne zo yi wa ji akan yan tabai a ranar an yanta bawa ya fi dubu aka ce ran da dare an gama maka Allah kuma kaga magana ta tayi zafi amma me yasa ake ce mana a baya ba kai ba eh ce saboda ni ban yanta ba shi dabi azza ni abin da zai ga yawa mutane sai ya aikata haka san da zaka yi idan kana so Allah ya zaba albarka a ilimi mun ja ba da wannan misalin shine rika yin kokarin kwatanta kai ba annabi bane zaka rika kurakurai amma ka rika kwatantawa tashabbahu in lam takunu mithlahu inna tajawwa bil kirami salam to kaga abin da Allah ya yi taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin kaga ta kawar kenan ka ji tsoron Allah kada ka buka kurai da munafikai inna allaha kana aliman hakima lallai wajidi ya tabbata masani kuma mai hikima ya ya ta biyu Allah yake wacce bi amma yuha ilai ka bi abin da aka yi ba wahayi zuwa gare shi duk abin da aka yi ba wahayi sa ne kenan wato qur'ani amma wanda qur'ani hadisi ba ai wahayi ne wa bai ko qur'ani awa in huwa illa wahyu yuha saboda haka duk kalmar da annabi zai faɗa wahayi ne wannan ma umarni ake wa kabila domin Allah ya ji da Allah ya ji ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila mun ba da misali cewa Allah ya da karbewa da mun cewa yayi inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthi al-layli wa nisfahu wa thuluthahu Allah ya faɗa da kansa cewa annabi yana kai shi sallan dare yayi duka dare ko ya rage wani abu ko ya rabu dare kaga an ba shi wani kuma ya ji kaga ake da mu ake sai shine Allah madaukakin sarki ya ga mana cewa wato wato wata ne amma yuha ilayka da rabbi kaza abin da aka yi ba wahayi ta aka yi wahayi zuwa gare ka ne rabbi ka daga ubangijin ka qur'ani da hadisin annabi alaihi salatu wasallam ce sai ce inna allaha lallai ubangiji madaukakin sarki kana bima ta'maluna kabira ya kasance gwani mai ba da labari ne dangane da abin da kuke aikatawa kaga anan za ku ƙara gane cewa umarnin ba na annabi bane namu ne domin da da annabi ake da farko da Allah ya ce ya ayyuha annabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin duk mufarradi yake magana anan inna allaha kana aliman hakima wa tabi'a ma yuha ilayka min rabbika min yadda duk mufarradi yake magana amma da yake da sai a ce inna allaha kana bima ta'malu khabira Allah madaukakin sarki bai ba da labari idan gani da abin da kake aikatawa amma da yake bima ta'maluna da mu ake an fahimta da kyau ko saboda haka umarnin namu ne wannan sakon da ake magana a kai namu ne ai kaga dai abin da aka faɗa a ta suratul talaq din cewa la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna aidan waki ko ta waje a zamanin annabi ana koro baka ne an rage ta ba wanda zai je ta gidan ubangi ko iyayen su yau ai mu ba bacciya ta bane fito ni dai a dan burkin karatu na ba ta waje an ba da irin wannan labarin ba amma a kasar hausa yanzu an yi saki za a fito da kayan da ko a ce in ba ba ya ce waje in dai ba kaza ba ce ka zo ka kwanta kaya a kan ki ɗaya ba ko biyu wanda a tsarin musulunci babu wannan kwata-kwata in saki ɗaya ne ko biyu to wajibi ne ta zauna ta yi a cikin gidan Allah cewa illa an yi addina bi fahishatin mubayyana sai dai idan ta zo da alfasha wadda take mabayyana wannan shine ka'ida saboda haka tsayawa wato akan wannan ayar cewa ta shafe mu gaba ɗaya ya fi inganci to sai Allah yake wa tawakkal ala Allah sannan ka dogara ga Allah madaukakin sarki ai fi jami'a umurika wa ahwalika cikin dukkanin al'amuranka da kuma halayenka ka dogara ga Allah dogaro ga Allah ko ba iya faɗi wani a baki kawai yana buƙatar aiki a ganji a aikace ka dogara ga Allah ɗazin nan nake gayawa muna magana da wasu bayan Allah akan cewa shi tauhidi ɗaya daga cikin fa'idodin tauhidi yana sa mutum ya dake za ka ga zai cire ma tsoro sannan kuma zai sa zai kusanta ka ga Allah ka tambayi malaman islamiyya da malamai da suke karantarwa za ka ga babu abin da wai da farin jini wajen koyarwa irin tauhidi amma kuma ba abin da yake sa mutum ya dake kuma ya bijininka irin tauhidi zai bijininka na ba da misali ne ba su misali da zo na tattauna nace akwai wanda na sani muna harkar da'awa ne misali ya taba zuwa nan ko karshen wa tafsirin malam bagadanya injiniya ya dade shi da baya ku kaurin juna a koyar da tauhidi wata rana bayan mahaifin ziyara su shine babba kuma gida ya dawo yana Lagos BON ya zo gari za a yi kan wata aure da kuɗin abubuwan da komai a cikin dubu ɗari da hamsin shekara wajen goma sha bayan biyar ko goma ne ko abin da ya kama da wannan yana sauka a mota da yi cikin gida yana ajiyewa ga tare yan biki yana ajiye da kara aka ɗauki gaba ɗaya kuma shi ne uwa uba na wannan yarinyar ina ba su misali ne da wanda suka sani ba wai cikin sabai ba wai in ka ji misali daga cikin wanda ka sani sai ka san cewa zai yi wallahi tallahi har aka yi bikin nan aka gaba ba wanda ya sa aka sauke kudin nan da yanzu ya gaba ba kawai ya kike ya yi inna lillahi wa inna ilaihi shi ne ya gaba da harkar sa ba za ka gani ko a fuska ba sau wannan abin da yake gani wannan shine tauhidi wata ran muna hirar bayan nan nace tauhidi ba shi yake ba da wannan sinadarin zai sa ka zama mai gaskiyar zuciya kuma kai dogara ga Allah to to dogaro ga Allah irin wayannan kalmomin ake nufi ba shine wato tawakkali ba tawakkuli ba ba kuma ina nufin mutum ne sakaci ga abin da azuwa ya maki Allah ba lokacin da tsautsayi ya faru na gaske ka dogara ga Allah shine wa tawakkal ala Allah ka koma zuwa gari Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa lallai kuwa wa kafa billahi wakila hadi kalma Allah ya isa ya isa ya zanto abin dogaro in dai ka dogara da shi din to ya isa ya kula da kai sai Allah ya ce ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل الله مدوكين sarki yace ma ja'ala Allahu li rajulin min kalbayni fi dawl ko da dai Allah madaukakin sarki bai sanya wa wani mutum bin nakira min kalbai bai sanya ba zuciya guda biyu ba fi jawbi a cikin kirjinsa ba wanda zai je yana da zuciya biyu ma'ana shine yanzu ana tafsiri sannan kuma kana karatun Qur'ani ko kana danna waya kace duk kana ganewa ba zai yi ba Allah ya sanya wa mutum kamar yadda suke kawo wa cewa wai asali da zo kane akan wani ne hikima ibnu amir da ake faɗa cewa wato ta sauka ne akan ga wai mutum ne da yanzu zai zo in yana magana yana da yake injiniya na magana a nan gefen ma justice yana magana kuma duk yana ganewa kuma kowa ya wai yana tara wai irin amsar da zai yi wani ne da aka yi shi a jahiliya to shi ne ya zo yake ce musu aiki zuciyar sa jiki wannan dama maganar da aka kawo ba ta da karfi kwata kwata a cikin asbabun nuzul wasu sun kawo wannan magana ba ta da karfi ba ita ce sababun nuzul na sauka ba za mu ji sababun nuzul din sababun nuzul din akan maganar gaba da za a yi na cewa mutum ya yi tabanni dan ruko ya ce ɗansa ne kuma dan ruko a lokacin gida ba zai yi ba da kuma dan ruko ko kuma a ce uwa kuma mata matarka ce kuma uwarka ce ba zai yi ba yaji ne Allah yake ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfi Allah bai sanya wa kowane mutum wato zukata guda biyu a cikin kirjinsa ba to shine ya cigaba da gaya mana cewa wa ma ja'ala azwajakum allati turajihuna minhunna ummahatikum kaji magana ko sannan Allah bai sanya magayanku allati turajihuna minhunna wanda kuke yin jihari da su ba shine mutum ya zo ya kalli matarsa yake an ki alayya kaza domin sai din nan da yake kallon kanki bayan ki irin bayan mahaifiya ta ne da ma'ana bi ya faɗi kalmar abini sannan kuma da ma'anar cewa wato wato abin da ya shafi saduwa ba iya kama ta physical ba wanda za ta wuto a fili har da kamar jejeniya ta abin da ya shafi saduwa ya kalla hannunta ko baya ko wuya ko wani abu na teke irin na mahaifiyarta ne da wannan niyyar wannan haramun kamar yadda ya zo a suratul mujadala cewa duk wanda yawa matarsa jihari da wannan ma'anar cikakkiya to wajibi ne yayi kafara kafaran nan yan da wuyayi ko kuma ya azumin wato kwana 60 min kauli an yadda masa in kafin ya dawo ya ƙara saduwa da iyalinsa sai azumin kwana 60 idan bai samu wannan ba to bai da amu sikina miskina sai ya ciyar da miskini guda wato 60 shine ba da ce ba daɗi ba ikhtiyar anan dole sai in bare ne siyar da kowa wato ɗan gabawa ba sannan zai gabu na biyu ba zaɓi bane kawai mutum ya zaɓi wanda yake so illa da kuɗi ne yake kamar yadda ake yi yanzu ai za ku ga mutum ya zo ba ma a zancen ciyarwa ko kawai mutum ya zo magana yake sani azumi idan zai yi kafara a rayuwa ko wani abu ne kama da wannan to wannan babu wani zaɓi a cikin wayannan abubuwan guda uku dole sai yanka wuya yi wanda yau ba ta jihari idan ba zai iya ba sai azumin kwana 60 a jere idan bai samu dama ba dan azumi sai wata larura ta shari'a da take karbafiya to sannan kuma sai zo ya ciyar da miskinai take ka'ida kenan na'am idan idan ya take ta ai wannan al'amarin da yana kansa na jihari ne ko da yayi wannan haƙƙi ne na Allah madaukakin sarki ko ya tace ta sai yayi sai yayi to saboda haka wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa allahi yuzayiruna minhunna ummahatikum waɗanda wato kuke kuke yin jahari da iyayenku da su mata wa ma ja'ala aliyakum abna'akum waɗanda kuke riyawa waɗanda kuke riyawa ƴaƴanku ne Allah madaukakin sarki shi ma bai sanya ta a matsayin ƴaƴan naku ba wanda kuke tabanni da shi ma ba da sun ce dalilin sauka wannan aya ta sauka ne akan Zaid bin Harisa Zaid bin Harisa asali bawa ne nawa na na Khadija sai ta bawa Annabi alaihi salatu wassalam kyautarsa bayan ta ba shi kyauta wata rana ma ibinta saboda neman sa don ba bawa bari tsautsayi ne yasa aka saba shi a matsayin fursunan yaki mahaifin da saboda kuka har hawayen ya kafe idan da ya koma ciki ya gaji wajen da ya samu labari ai yana can Madina a ƙarƙashin Annabi alaihi salatu wasalam da yazo kuma ba musulmi bane da yazo gura Annabi alaihi salatu wasalam ya mai bayani cewa wannan fa ba to kafin a zo wannan gabar shi kuma Annabi alaihi salatu wasalam saboda irin dadin zama da yaji da Abu Zaid bin Harisa sai ta banni da sai yan gari ko kuma wasu malamai suka ce kafin a zo wannan gabar ne abin da yake daidai shine da mahaifinsa ya zo yana zuwa sai ya samu labari cewa yana hannun annabi alaihi salatu wasallam ne zo ya gaya mar cewa wannan dan sa ne to babu damuwa yace zan kirawo shi amma ba zan baki zani idan yace da ni zai zauna ba zan baki ba in kuma yace zai bi ka ba komai na yaji ka tafi da shi aka kirawo zai bin harisa aka ce waye wannan yaji abban zai ka san ji na zai to ya zo ne ka ji ka ji amma idan kana so ka bi ka bi idan kuma za ka zauna a nan shi ke nan za a kyale ka ka ci gaba da zama sai ce wallahi ba zan yi ba a nan zan zauna in shi ne annabi yace daga yau ya zama ɗana sai ake ce masa zaidu bin muhammad kun bayyana maimakon mahaifinsa harisa har yake tabbatar da cewa dama kuma kafin zuwa musulunci suna ɗabi'ar gado tsakanin waɗanda aka yi wa tabani in kai tabani da mutum to in ka mutu zai gaje ka shi ne irin wannan da ya biyo hatta lokacin da aka samu kowa Isra'iliya da aka yi hijira daga Makka zuwa Madina annabi ya rika hada mutum biyu ai suna gadon juna saboda wannan al'adar ta sai aboki ya gaji aboki aboki dan yana gadar aboki sannan wanda kai wa tabani zai gaje ka sai da musulunci ya zo da wannan ayar da ya rusa wannan abubuwan duka sai ruta to shine Allah madaukakin sarki yake mana wa ma ja'ala adi ayyaakum abna akum wanda kuke riyawa ƴaƴan ku ne su ba ba ƴaƴan ku bane zalikum qaulukum bi afwahikum wannan magana ce ta baki kawai abin da yake daidai dan da yake na tsakan kake ne kanka ya Allah yake wallahu yaqulu al-haqqa Allah yana faɗa muku gaskiya ne wa huwa ya dinka kuma shine mai kiryawa zuwa ga hanya wadda take wato madaidaiciya sai Allah yake يدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما الله مدوكين sarki yace wada'uhum li aba'ihim daga yau kowanne da ku rika kiransa da sunan mahaifinsa kaida ce ta musulunci ko sunan mahaifin mutum ta ta ko haka ne ba musulmi ne ba mu kudu ba ko duk sahabbai kaftin su a ce Umar bin Khattab Khalid bin Walid Walid din nan yana cikin wasu gaba da musulunci Ikrima ibn Abi Jahl dukan su musulmi ne manyan sahabbai amma ba wanda ya goge sunan mai saboda haka sunan mai yana da muhimmanci kiyaye shi a musulunci mutum ya zo ba yadda wasu ke ba idan mutum ya raina mahaifinsa yana cikin abokai kilikin su duk masu kuɗi shi kaɗai ne ɗan talaka zai canza uban yanzu ba a gidan wan baban da yake shine mai kuɗin zai koma yana biyarin da wani saboda babansa yanzu bai sa a biyarin da jiwa duk da shi ya sanadiya zuwa ga duniya wannan wulakanci ne shi an shi addini ya hana mutum ya wulakanta iyayensa to ko kafiri ne kai ko ko sunansa kata ko haka za a faɗa yanzu da Allah yake wudu auhum bi aba'ihim ku kira su da sunayen iyayensu da yau kala kala cewa zai bi Muhammad za mu biya nan gaba Allah yake ma kana Muhammadu aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatamun nabiyyi kaga daga rana aka so shi cewa kan wanda ya kuma cewa Zaid bin Muhammad to ma Abdullahi da Umar yace daga lokacin da Annabi ya tabanni da Ibn Umar sai muka ci da yana kiran sa Zaid bin Haritha yace cewa Zaid bin Muhammad shine sunan da ya koma a garin to shine Allah yake wada'uhum bi aba'ihim kira su da sunan iyayensu maza huwa afsadu indallah wannan shine yafi daidai yafi dacewa a gurin Allah madaukakin sarki ba wai kiran su da sunayen wasu daban ba to sai Allah yake fa in lam ta'lamu aba'ahu in ba ku san sunan iyayensu ba to sai Allah madaukakin sarki yake fa ikhwanukum fid din to ƴan uwanku ne kawai na addini wa mawalikum kuma wato wato barorin bayinku ne bayin ku ne da kuka yanta kamar Zaid bin Harisa din kan taji akai kamar Salim Maula Abi Huzaifa ai Abu Huzaifa Salim din ba dan sa bane shi ma taban ne yake Salim Maula Abi Huzaifa to sai ake cewa Salim din bararran bawan Abu Huzaifa saboda haka abu zai ba ɗalib ba ɗan gaba ne ɗan take to ire-iren wayannan gaba ɗaya addini ya rusa cewa kada a ƙara zuwa kira mutum da sunan da ba na mahaifin da ba shi sa annabi ya faɗa hadisin bukari man yad'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alayhi haram duk wanda yake kirarin wani mahaifinsa da hali ya san wannan ba mahaifinsa bane dan wulakantawa yayi wannan ko ko dan kawai an raini shi a gidan ko dan mai kuɗi ne ne gidan sai kowa biya da family din to Allah ya rubuta sarki yace aljanna ta annabi yace aljanna ta haran da gare shine malamai suka ce idan mutum ya taso bai sani ba aka yi taso gidan wan mahaifinsa ko gidan kani ya taso bai sani ba ai ana zuwa a yi a fadadi shikenan ko tula a rubuta a jarida shikenan ko takaddinka wani abu ne ka koma daidai inda akwai malaman da suke rangwame cewa in baya wulakanta mahaifinsa da sauki amma dai abin da ya fi shine ka yi biyarin da mahaifinka aka ce idan kana rukon da a gidanka ya fara tasowa to ka gaya mar ka ga wato ya sani cewa shi rukon sa ne amma ka ne makin dawo ruko domin kai ya tashi a rika rigima cikin magada dan ana samun wannan an ka samu daidai cikin bai da yawa amma an samu akwai wanda ya taso bai san cewa adali ma shi bai taba sanin cewa ba taba ga yabar ba cewa mahaifiyarsa ba ta gidan nan shi kuma mai gidan mutane ne wasu zurfin ciki zurfin cikin gaske saboda haka bai faɗa ba kuma matarsa ta ɗaya da su wato ta rasu shi kuma wanda yara ya ɗauko shi ne kafin ya haifi kowa a gidan saboda haka duk kuma ne kawai gaya matar da zai auru cewa wannan fa ba ɗana ba ne haka yi girma a gidan amma daga cikin yan uwansa a wanda ya rage shi ya san cewa wannan ba ɗansa ba ne to bayan ya rasu mutum ne mai hali wannan babban ɗan aka riƙa rigima ne sai da wannan ya zo ya tabbatar da cewa shi ba ba ɗan gidan ba ne kaga wannan shine kuskuren da musulunci baya so domin ko ba komai yanzu an hada shi wata adawa da gaba da family idan mai kulumboto ne da shiga bokaye zai tabi bokaye ba ya sai musu aljihi da yana samun wannan matsalolin yanzu da musulunci duk ka'idar da ya kawo yana da kyau kabi yake uda'uhum li ko kai za ka rike shi kai maka komai to sunan mahaifinsa ka ta ko a rika gaya wa wane wane ka ta ko shi ke nan kawai amma tafiya a haka baka ba Allah hikima ba ya dinka sanin hikima ya dinka sanin waye ka yi da yake kar ka yi wannan dabi'a ka ga a kowa sunan wa sunan mai gunda shine ud'uhum bi abaihim wa aqsadu inda Allah ba dabi'ar ba hauki ba da ake yi na cewa da a wata fulani idan aka taso wato a gida mata biyu ko uku wani zai iya tasowa ya kasa gane wace ce mahaifiyarsa wannan ɗabi'a ce mai kyau ba ita muke magana wannan ba ta da iskali da yawa me iskali ita ce ta mahaifi ta fi iskali gaskiya to Allah ya ce ku kira su da sunayen iyayensu maza shi ya fi dacewa shi ya fi adalci a gurin Allah madaukakin sarki shine wuda'uhum li abaihim huwa aqsadu inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi ad-din wa mawalikum in ba ku san iyayensu ba to yan uwanku ne addini kuma ba rarrun bayin ku ne walaysa alaikum junahun fima aqta'tum bi babu ne biya gare ku cikin abin da kuka yi kurakure akai da kun yi kuskure to yanzu an ga ba dan wani za ga haka ya tazo ko kuma ya san wanda ya tazo haka to da kuskure ne zai gyara shine wato babu ne biya gare ku abu da kurakuran da kuka yi ina Allah zai kama ku walakin ma ta'ammadat qulubukum Allah zai kama ku kama ku ne akan abin da zukatan ku ke ganganci kuka yi gangancin yin sa kana tare kawai mutum yanzu dan ya aro ya daga gidan sai ta koma maimakon sunan da Asiya Muhammad sai ta koma Asiya Yusuf saboda na aure ta kawai ba dai dai bane in ka tafi ta ba sai ta canza sunan uba ai sunan mahaifinta baya nuna cewa ba matar ka bace ka bace sunan mahaifinta duk da cewa wani suna cewa wai akwai matsalar NHIS yanzu da ake eh sunan yayi wai ya haɗe da naka yawa ne ai ko me abin da yake daidai sai biyarin mahaifinta shine ni domin akwai ta mai labarai wanda wanda suke bibiyar labarai a da san da ake bin labaran wato yana gudun za ku ga sai da ni dai a lokacin na sun je da su canza sunan miji ya kai ya kai sau hudu ko biyar in sun rabu da wannan sai ka ji kana muke gane mijinta ya tafi ta Allah ko eh wancan sun rabu da shi ta kuma auren wani to kaga inda sunan mahaifi ne wa zai gane ba wanda zai gane to mun mahaifi ba a canja shi duk yadda ka so amma miji ana canja ko dai a rabu ko ya mutu ko ba haka bane yawa to shi za abin da yake daidai idan matar ka tazo zabun karfin soyayya ya sa tace ita sunan ta wanda wanda ta wadi sunan ka ce a'a sai ta sunan mahaifi shine daidai wannan shine abin da yake daidai da tsarin musulunci to shine Allah barkatun sarki ya gaya mana abin da kuka yi ganganci a kansa to wannan Allah zai kama ku a kai shine ma ta ambadat qulubukum abin da zukatan ku ke ganganci a kai wa kana Allahu ghafurur rahima lalle ubangiji madaukakin sarki ne gafara ne rahima kuma mai jin kai sai Allah ya ce النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم
ونعم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا نعم كان ذلك في الكتاب مسكورا Allah madaukakin sarki yace annabiyu lalle wannan annabin auladil mu'mini wanda za ku ga wato a farkon sura wani abu da na manta ban faɗa ba amma amma a wannan gabar zai hau cewa za ku ga duk inda duk inda Allah madaukakin sarki zai kira annabi alaihi salatu wasallam baya kiransa da sunan sa jalla amma sauran annabawan mu isa duka sauran annabawa kowanne Allah yana kiransa kai kai amma duk inda kaji an kira Muhammad to labari ake bayar ka dauko alqur'ani tun daga sama tun daga wa ma muhammadun illa rasulun kar kalamin kabri rusul har zuwa kan muhammadun rasulullah duk za ka labari duk inda Allah ya kira sunan annabi jalla karara to labari yake bayarwa amma idan wani umarni za a bayar ko na abu zai dai a ce ya ayyuhar rasul ko ya ayyuhar nabi ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka ya rabbi ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir ya ayyuhan nabiyyu taqillaha amma san din labarai wa ma muhammadun illa rasulun qad qalat min qablihi rusul muhammadur rasulullah ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum duka za ka ga labari amma za ka ji ana ya isa inni mutawaffika wa raji'uka ilayya ko hal kai sai Allah zai kira wuri ya nuhu innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salih haka kowanne annabi ulul azmi da sauran kowanne Allah zai kira shi zai kira shi da sunansa anna amma annabi alaihi salatu wasalam sai an koyi ya kai wannan annabi ya ne lillafa ya kai ne gargadi ya kaza haka ake kiransa to kaga annan sai Allah ya ce annabi shi annabi aula bil mu'minina min anfusihim ya fi cancanta ka karar da kanka fiye da wato ya fi cancanta ka so shi fiye da yadda kake son kanka shine aula bil mu'minina min anfusihim ya fi cancanta ka so annabi shine zaka iya bada rayuwarka fiye da kowa a duniya abin da ake so kenan idan zuciyarka bata gaya ba haka wato da sauranka shine annabiyyu aula bil mu'minin shine ba da yake kada alima Allah ta'ala shafaqatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala ummati hakika Allah madaukakin sarki ya san irin tausayawar da annabi alaihi salatu wasallam yake wa al'umma da wani sahihi lahum bi yake musu nasiha faj'alahu auladi min anfusi shi san ya shi san ya ya san ya shi wato mabibici biye da kawukan shine laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina madha ra'ufur rahim yadda annabi yake tausaya mana yaji ne yake cewa wato wa hukumuhu fihim muqaddaman ala ikhtiyarihim li anfusihim abinda ake so ka gabatar da duk abin da annabi ya kawo fiye da yadda za ka gabatar da abin da zuciyarka ta zo da Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yu'allimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qabaita wa yusallimu taslima wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'ti Allah wa rasulahu faqad dhalla dalalan mubina to kaga duk wayannan wato sako ne da ake kai wa mu'mini hadisi ya tabbata a cikin bukari annabi yana cewa wallazi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in na rantse da wanda raina yake hannunsa imanin ɗayan ku ba zai taɓa cika ba har sai na kasance mafi soyuwa a gare shi fiye da wato kansa da dukiyarsa da ƴaƴansa da mutane baki daya idan ka ji zuciyarka ba ta gaya ba haka ba sai da saura قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسائدها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. shine ka'ida sai ka bibi da abubuwa annabi alaihi salatu wasalam da Allah da manzo da jihadi akan abubuwa takwas sannan ka zama mutumin ne sannan ka zama mu'mini cikakke in ba haka wace wallahi da sauranka wannan kuma ba a waje bane aiki da jibe nuna haka to shine hadisi ya tabbata akan wannan ya zo a ruwaya sai na Umar har yau a cikin Bukhari shi ba annabi yana cewa oh yana Umar yana cewa ya rasulullah wallahi la anta habbu ilayya min kulli shay illa illa min nafsi na rantsa da Allah na wato ka fito yiwa a gare ni fiye da komai amma ban da raina kawai sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce la ya umar yace ina ya kai umar hatta akuna habba ilayka min nafsi sai na kasance mafi soyuwa a gare ka fiye da ran naka fa qala ya rasulullah sai sai na umar yace ya ma'aikin Allah wallahi la anta habbu ilayya min kulli shay'in hatta min nafsi na rantsi da Allah ka fi soyuwa a gare ni akan komai har ran nawa sai annabi yace da shi al'ana ya umar yanzu ne ka zama cikakken mu'mini ya kai umar to an ga ya Umar ina gani ko kai min ba ya aure ke la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi ta ko hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bi imanin da yanku ba zai shiga ba har sai san zuciyar ka ya kasance yana yin biyayya ga abin da Annabi ya nuna zuciyar ka tana da raye raye da wasu abubuwa da take so to sai ta rika biyayya akan duk abin da Annabi ya nuna to shine annabi Allah madaukakin sarki yace annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim bane yace fa ayyuma mu'minin taraka malan falyarisu wa asabatahu man kanu wa in taraka daynan aw dayan shine cewa abin da ake nufi duk mu'minin da ya rasu idan ya bar dukiya to magadan su su za su gaji idan ya bar baki aw dayan idan kuwa ya riga ya bar baki da ake wunsa annabi alaihi salatu wasallam yace falyati ni ba'da maulahu duk wanda ya bar baki a wannan lokacin ana bunza yau zo mun yi ne mutuncin lamarin da ni zan biya ba a tsarin musulunci ba da musulunci ake ko in dai mutum ba zuwa yake ciyo baki da rigima ba to ka'ida cewa idan mutum ya mutu ana bunza baki ba kuɗin da za a biya to shugaban karamar hukumar shi zai biya ba amma kun ga matsalar bunza kilayi ai ba musulunci ake ba demokradiyya ne saboda kai ka sa ran ciyawan zai biya ba babu wannan ba wannan magana a tsarin musulunci inda musulunci ake yi to duk wanda ya mutu nauyinsa in dai bashin ba wai na rigima ba ne da gangan ya ciwo tsautsayi ne ya sa ba zai iya biya ba to shugaban karamar hukuma wajibi ne ya biya to amma teran gini teran zane mun saki layi ba hanyar muke ba to shine ya gaya mana anan cewa annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim sai ce wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi alaihi salatu wassalam su ne iyayensu su mu'minai duk wanda ya dauki na da Aisha ummul mu'minin wato ba uwarsa bace rana ijawa zai nemi uwa wanda ko Aisha wata zama uwarsa ba wallahi wata zai gida shi za a yi wancan baitin yake cewa ya mabuke bai la ta ki kabura muhammadin wal baitu baiti wal makanu makani ya kai ne kida kar ka sake ka je kabarin annabi tun da kana kida yace take domin inda annabi yake kwanta daki na ne yawa wara ga ya baka inda yake kwanta daki na ne gurin guri na ne ba shi kenan ba saboda haka duk wanda na na ya ba uwar sa wace ya shiga uku isa uwar mu da ya ce mata duk mata annabi ummahatul mu'minin ake kiran isa ba mai auren wa ba mai auren uwarsa a wannan gabar shi ma in kino wani abu na cewa a can da ake magana akan wato mutum ba zai yi jihari ga mahaifiyarsa ba idan yayi jihari sai yayi kafara to wanda ya zo yayi da kanwarsa ba koya ya kamata wannan wato lutufar mu ta kota ko wannan matsalar cewa wanda ya zo ya tabanni ba da mahaifiya ya yi zuɓe yanzu sai da ya ko kanwa me hukuncin sa irin yadda ya yi na uwa aka ce sai ya yi kafara to idan ya yi irin wannan da ya sako kanwa ba shi ma zai yi kafara me yasa saboda hukuncin gaban mene yawwa wanda nake so yanzu kenan kamar yadda uwa ta haramta a gare shi ka san har haramcin kala biyu ne akwai haramci na har abada akwai na wani lokaci shine tahrimul muakkad da kuma muabbad wanda yake na har abada yanzu duniya za ta kare duk duniya ba kowa a duniya da kai sai kan waka ba kai saka aure ta ba da kai sai ka ba kai saka aure ta wannan da ma haihuwa shine malamin suka ce na har abada shine wanda suratul nisa ta lissafo حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ودك وإنن gaba ɗaya haramun ne mutum ya aure su ko duniya ta kare daga ku sai ku biyu haramun ne har abada to kaga idan matsalar ta ba irin a kansu kada ka ce sai kai kafara yadda idan da uwa kai in kai da yanka ko kan waji ma akwai kafara a kai kun ji wannan shi ne mu'abbad ke mu'abbad kuma shi ne kamar wato wanda yake auren yake auren mace yanzu ai ba kai saka aure yadda ba ko wa an tajma u bainal ukhtaini illa ma qad salama a karshen ayar kaga bai sai hada tsakanin ƴan uwa guda biyu ba ya da kanwa hasana da wuce na ka auro su du haramun ne ko kuma mutum ya auro ya auro yarinya sai ya auro kanwar mahaifinta ko yar mahaifi ko kanwar uwarta ko yar uwarta ai ma annabi ya hana ko to amma harancin ne yauje ne na dan wani lokaci inda za ta mutu ko ta rabu ya halatta ya auro wancan ko bai halatta ba to shi kuma tambaya idan dai wannan wato jiharin da watan da harancin na dan wani lokaci ne ne hukuncin zai tunda na yadda da ku anan cewa haka yake amma a can ba malari me bambanci na eh amma muharrama ce yanzu yanzu idan kana auren ya kan wacce ba muharrama ka ba kace ko ba ka bane kai saka auro ta ka hada da yatsiya da kanwa a gida daya kaga babu aure akwai haramcin aure tsakaninku muharrama ce ta wani lokaci haramun ne abin da ake nufi da muharrama ba kai saka aure da ba ta dan wani lokaci haka ne to abin da nake magana akai idan mutum ya zo yayi jihari da ita su wayannan ɗan wannan bangaren ne hukuncin sa bai jabe ki ba bai jabe ki ba bai jabe ka ba amin abin da nake so in ji ba ka fara kenan haka kake so kace ko ba lari kai ba akwai kafara yau da ba ai magana da muke tana gidan nan kai tunda tana nan da wannan sunan na haramci Kirin ta fita daga ina. Shi ba ba yana nufin wato wai yar uwar tana cikin gidan gaba a yana nufin inda yana auren yan uwar shi magana da yake kenan to kaga wannan maganganun guda biyu su biyun malamai suke wasu na da wancan ra'ayin cewa kawai babu wani zancen tunda tarimul mu'akkad ne ba zancen kafara wasu kuma suka ce sai yayi sai yayi kai sai yayi kafara wannan dandan inda malaman da suka ce sai yayi din fa sun fi karfi to ba to me kai ka ba sai ka ja bakin ka ka jiro ba shine kawai sai ka ja bakin ka ka jiro saboda haka wannan haramcin da ake magana a ga mutanen ko sun manta wato wannan haramcin da ake magana ko shakka babu yana nan sun manta mun wuce lokacin to shi ne Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa yau da yana ji bacci kake ji wa lalita aye to shi ne Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd nan ne ko wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah wato ma abota zumunci wadanda suke ma abota zumunci ba'dhum abi ba'd fi kitabillah kafin su shi ya kuntanta ya gaji taki a cikin littafin Allah haka yazo alqur'ani sai Allah min almu'minina cikin mu'minai wal muhajirina da wanda suke hijira ɗan maka illa ana magana gado ne anan kun ga duk an ruje wannan magana yanzu ba dan dan abokinka ne ko dan kai ta bani da shi ya gafe ka a ɗan uwa na zumunci su za su yi gado magada su za su yi gado illa an tab'alu ila awliya'ikum ma'rufa sai dai idan kun kyautata wa wannan ɗan uwan naku wanda kuka yi wa daban ko kuma abokanku kun mutu wani abin kirki wanda jara'a ta yi shine illa an tab'alu ila awliyaikum ma'rufa shine mutum yayi wasiya cewa tunda ba zai shiga dona ba a baki kai bisa uku na dukiya ko ina da gida a bypass a baki ina da shi a magajirin fa a baki sai a wani aka da ruwa wani uba sai ba za a baki ko kuma idan an zo raban gado sun zo ɗan ganin ido a ba su ladan ganin ido wa idan abala ismat ulul qurba alayhi da ma wal masakin farzuhum minhu wa qulu lahu qawlan ma'rufa a dan ba su wani abu na dan dalili domin yanzu ba za a ba su komai ba wanda aka rike shi a gidan to a dan ba shi wani abu inda ransa tun da ransa kafin ya koma ga Allah ya ce gidana na kaza ko bila na bili na da bangare kaza na ba ka domin ya mutu da zama dole a ba shi na dan dalili dan ba wannan shine abin da jara'a take a yi illa an tab'alu ila awliyaikum ma'rufa sai Allah yake ni kana zalika fil kitabi mastura wannan ya tabbata cikin alqur'ani cikin wato lawul mahfuz da alqur'ani mastura abin rubutawa Allah ya tabbatar da wannan saboda haka daga yau babu zancen da bane babu zancen gado tsakanin ƴan uwa ko abokai ko kuma waɗanda aka yi riko a cikin gida abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadansa wanda muka yi kuskure Allah ya yi mana akwai alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh yawa an dubo mana sama ta dai wannan annabi ne annabi Adam annabi alaihi salatu wassalam ya hadu da shi a sama ta biyu ba annabi Isa da da annabi Yahaya sama ta uku annabi annabi Yusuf sama ta uku sama ta hudu annabi Idris sama ta biyar annabi Harun masha Allah sama ta shida annabi Musa sama ta bakwai annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam kaga wannan abu ne ba wai kamata yayi bujininka kamar yadda na gaya muku suna nan wanda suke kare hadisi sun kare Isra'ila bai kamata wanda yake wato cikakken musulmi a ce zai kiyaye wayannan abubuwan bai kamata ba kamata ko tashin ka kai daga wani kamata ya ka tambaye ka dama na so ne yi tambayar saboda ayar da zamu zo ta ulul azmi ta shine zuwa na dauka zamu biya ta yau a nan gaban na so in shigo da ita eh saboda haka akwai wannan da zamu biya wanda yawanci annabawa za ku go su duk annabi ya gamu da su a ina a wannan saman da muka faɗa to wannan shine hasken makaranta insha Allah ta'ala akwai kawun injiniya fili kanin mahaifa kawar mahaifiyar da yauke na wanda take zaune a Canada yau Allah ya mata rasuwa muna roƙon Allah wa ɗaukakin sarki ya yafe mata Allah wa ɗaukakin sarki ya bada hakuri da juriya muna roƙon ubangiji suna yin tajawa ba da tsoron da baka fita wanda ke mana wasiya da alhamdulillah da dai Allah ka biya musu bukatun Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon kuma mata Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon wato gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon kuma ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon kuma mata ina da kowa wani da suna tsawa waɗanda suke mana wasiya da alhamdulillah ina da dai Allah ka bada wani da ka biya musu bukatun waɗanda suke neman aikin da sana'a Allah ka tallafa mu ina da kowa wani da suna tsawa waɗanda suka sa aure a gaban waɗanda aure ta ko a gaban Allah ta biya da wani waɗanda muna aka gaba mu mai albarka Allahumma afa ajibna wa la taj'alna min al-fasiqin Allahumma ajibna wa la taj'alna min al-hariqin برحمتك يا عزيز لا مرض لا في بلاد عزيز أنك ورد لا في بدون بلاد أنا إن بلاد فيها يوم يقوم بالسلام من الناس أنا في السلام إذا كانوا لا يقال أحسان في الإيمان على سواء فتوى قال من أفعالي أنا أقول إن الكيس دار يوم من أفعالي من أفعال الأمة إذا قوم به يسون أن يتجاوى وقدروا على دون الإجلاسية talauci da kun tura ruwa da shi kana da yayi mana ba da rayuwa da shi ba ma da ya la mu da shi da yayi wa da mu ina da kuma wani da suna yin tsarawa da kuma mun da wata kada shi shi da wata da mu shi Allah ta nuna mana gaskiya gaskiya ta kuma mu ko mun da Allah ta nuna mana kariya kariya ta kuma mu ko mun da Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Thank you.